بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها و... اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه واله وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلالة في النار وإيانا في السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أولا يمشي لنا نار ثلاثة قوم جوات الجماد الثلاثة جوات الجماد الثانية هجرة سماء الله صلى الله عليه وسلم جاء مدينة بسرعة تبدو إلى قريب إلى عشرين دقيقة wanda kuma shi yau daidai da ashirin da shida ga watan shida shekarar miladiya ta dubu biyu da bakwai a wannan majalisi na mai tarin albarka majalisi na na goma sha takwas a cikin karatun littafin alwasiyyatul kubra wallafar shekul islam ahmad ibn abdul halim ibn abdul salam ibn taymiya al-harrani al-dimashqi wanda ya wasu shekarar hijira sama da ɗari bakwai da ashirin da takwas. Wani kuma yana cewa وقد يروي كثير من الناس في الصفات وسائر ابواب الاعتقادات وعامة ابواب الدين احاديث كثيرة تكون مكذوبة موضوعة على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي قسمان منها ما يكون كلاما منها ما يكون كلاما باطلا لا يجوز ان يقال فضلا عن ان يضاف الى النبي صلى الله عليه وسلم والقسم الثاني من الكلام لا يكون قد قاله بعض السلف او بعض العلماء او بعض الناس ويكون حقا او ما يكون فيه الاجتهاد او مذهبا لقائله فيعزى الى النبي صلى الله عليه وسلم وهذا كثير عند من لا يعرف الحديث مثل المسائل التي وضعها الشيخ عبد الفرج عبد الواحد بن محمد بن علي الانصاري وجعلها محنة يفرق فيها بين السنين والبدعين وهي مسائل معروفة عملها بعض الكذابين وجعل لها اسنادا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وجعلها من كلامه وهذا يعلم يعلمه من له ادنى معرفته انه مردود مصطلح وهذه المسائل وان كان غالبها موافقا لاصول السنه ففيها ما اذا خالفه الانسان لم يحسب بانه مبتدع مثل اول نعمه انعم بها انعم بها على عبده فان هذه المساله فيها نزاع بين اهل السنه والنزاع فيها لفظي لأن مبناها على أن اللذة التي يعقبها ألم أو تسمى نعمة أم لا وفيها أيضا أشياء مرجوحة فالواجب أن يفرق بين الحديث الصحيح والحديث المكذوب فإن السنة هي الحق دون الباطل وهي الأحاديث الصحيحة دون الموضوعة فهذا أصل عظيم لأهل أهل الإسلام لأهل الإسلام عموما ولمن يتبع السنة خصوصا. ابن تيمية كما ينبغي تسأل تعويل تنفاتي yana magana a kan inda ya kamata musulmi ya ɗauko addinin sa da na dogara da ya kamata musulmi ya dogara da ita wajen fahimtar addinin sa alƙur'ani da sunnar ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama da maganganu na magabata na kwarai tun daga kan sahabbai har zuwa tabi'ai har zuwa almajiran tabi'ai har zuwa limamai na kuriya da kuma gaya mana irin rubuce rubuce da malamai suka yi da babban malamai sama da shekara dubu waɗanda suke bayanin aƙida ta musulmi yadda ya kamata musulmi ya zan gudun cewa dangane da ubangijinsa ko dangane da addini gaba ɗaya ya ambata mana sunayen da suka kai da yawa ko kuma sunayen malamai da dama waɗanda suka yi rubutu a zaɓuɓɓuka na aƙida daban-daban a ƙarshe ƙarshen maganarsa sai ce wa in kana wata fi ba'd hadhihi al-musannafat min al-ahadith ad-da'ifah ma ya'rifu ahli al-ma'rifah duk da cewa littattafan da ya ambata akan iya samun hadisai da isai waɗanda ba su inganta ba zuwa ga annabi sallallahu alaihi wa sallama abinda masana sukan iya su ware su su tantance su daga sauran hadisan da suka inganta daga annabi sallallahu alaihi wa sallama to kan wannan magana sai ya tsora da cewa wa kan yarwi kasirin min an-nas fi sifati wa sa'ir abwab al-i'tiqadat al-i'tiqadat wa ammat abwab ad-din ahadith kathira yake kuma da dama daga cikin mutane sau da yawa sukan iya su ruwanto a cikin babubukan da suka shafi sifofin Allah da sauran babubukan da suke da alaƙa kai ko da akida da sauran ɗaukakun al'amura na addinin musulunci akan samu da dama daga cikin waɗanda suke yin rubuce-rubuce sukan ruwanto hadisai masu yawa da kuma masu dubakar hadisan da sukan zama na ƙarya ne mai zo akan da ragurgulu على رسول الله صلى الله عليه وسلم فاجل حتى في البداية النبي صلى الله عليه وسلم فلا سيد الله من بيئة بنت أكرمك حتى في البداية معي صلى الله عليه وسلم بجسياحة فلا سألتي الله بدانا أتوقع أن تنجر بيسيس sai ka kaya da sai masu yawa sun jingina wa ma'aiki sallallahu alaihi wasallam a halin da ya faɗa ba bai san su ba tsira ne ƙage ne ƙarya ce aka jingina ta zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam wanda shi ne dalilin da ya sa ya jan kunne ya ja kunne ya yi alkawarin narko da duk wanda zai tsage wata magana ta ƙarya ya jingina masa sallallahu alaihi wasallam man kazaba alayya muta'ammidan fa yatazawwa maqadahu min an-nar wanda duk zai yi ƙarya ya jingina min ita da gangan to ya yi kokarin ya tattali masaukin sa a wuta idan ya kasance annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam yana yin wannan gargadi ya nuna kenan akwai waɗanda za su yi haka ɗin ya sa ake gaya musu ga irin sakamakon da zai iske su ga irin abin da yake gina su matuƙar sun yi abin da sun ɗaji na gangare sun yi gina wa annabi sallallahu alaihi wasallam kamar yadda muka ce akan iya akan iya a sami waɗanda za su yi ƙarya da gangan sun san ƙarya suke yi su ƙaji magana su ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗi ta sun san kuma ƙarya suke yi ba su ya faɗa ba akwai kuma waɗanda su tsammanin su manzo Allah ɗin ya faɗa sun ga abu da su riƙe su ba ba su ji su sosai ba ba su rawaito su yadda mai riwayar ya faɗe su ba ko kuma a su a tsammanin su wannan magana da suka ji mai riwayar yana faɗa maganar manzon Allah ce sallallahu alaihi wasallam alhalin ya fi kila maganar ko maganar suke ji ko maganar wani mai hikima wani mai wa'azi daga cikin sahabbai ko tabi'ai ya faɗe ta shi kuma yake lalata ta da sai su kalla a ce wannan maganar da yake faɗa hadisi yake faɗa kamar yadda da dama daga cikin jahilai idan sun ji an yi larabci sai su ɗauka hadisi akwai wanda da ya ji an ka an ja larabci sai su an ja aya sai su an ja hadisi to kaga idan ya tashi tsorarwa sai su a hadisan nan da aka karanta jiya an ce kaza an ce kaza alhalin ba hadisi bane magana ce ko ta sahabi ko ta tabi'i ko ta mai hikima ko ta shi ne magana ya kawo ta cikin larabci larabci yare ne ana iya kowace irin magana da shi ana iya faɗar alherin da shi ana iya faɗar sani da shi ana iya faɗar musulunci da larabci ana iya faɗar kiristanci da larabci ana iya faɗar yahudanci da larabci ana iya faɗar majubanci da larabci yare ne kawai da zanen Allah ya aiko da aiki sallallahu alaihi wa sallam jahiliya da mutum da kaga da larabci ba a sai da abin larabci ba ne yake gaskiya wani da zarar ya ga abin da larabci aka rubuta kawai shi an gama masa kawai shi ta ya kake yanzu da abin wanda ku ce shi da yake kuriya yake ko gaskiya kada ka ji ya gane waɗancan da suka da ya faɗa daga su duk abin da suka rubuta na hadisi kamar an gama inganta su ka ce ai ibn kuriya ma ya ko da littattafan a shi yana gaya maka cewa gaskiyar musulunci ta tattara a cikin waɗannan littattafan amma ba zai hana a samu kure ba saboda ba ba alƙur'ani ba alƙur'ani shi kaɗai ne littafin da ba za a samu kowa cikin ba la ya ci min batil min bayni wa bayni wa la min khalfi barna ba ta zo masa ta gaban su ko ta bayan sa to dukkan wani littafi da za ka ɗaga a doron ƙasa ka ce shi ma babu kuskure a cikin ka daidaita shi da alƙur'ani wannan babban kuskure ne babu wani littafi da yake babu kuskure a cikin sai dai kawai mutane su ta banban wajen gano kuskure da wani abu ya fi ƙarfin kowa da kowa ya ɗaga ɗan yatsa ya nuna ya ce nan kuskure aiki ne na malamai wanda kuma sun yi su sun gama sai dai masu bincike su kai gare su wanda kai da sun bincike ba za su gano ba to shi da ibnu tabi'a yake ga maka cikin littafai akwai a cikin wato wannan mun ha ma rasulu salamun ba kana cikin abin da ake rawaitowa a dingina wa ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam akwai wanda da sabi ta sabi ƙarya ke dingina ta sabi a garan ƙarya ba ya buƙatar ba sai ka tsaya kana bincike ko kana su tambaya ba ka ji maganar ka san wannan ƙarya ce ba Allah ba zai faɗi wannan maganar ba la yajuzu an yusala maganar da bai halatta ba a faɗi ta فضلا عن ان يضاف الى النبي صلى الله عليه وسلم بل من تمام ايديه لا تجوع بعد صلى الله عليه وسلم بل ساعه ساعه القريات اتي وين ايدي صلى الله عليه وسلم وياتي يا ولد الله ما تسوي سلفي يسوي هذا السلفة سوي هذا السلفة ولديتي يتجامل بديتي يتسامل بديتي yayin da bedonsu ya fita na ya gudu ya yi gudu ko ya halittu kansa daga gudun wannan ne da kai da kaji wannan ka san zumbi kai ne suka kirkiri wannan magana ba ya da su biyan wanda bai ma halatta mutum ya dinga faɗarsa ba wannan maganar ballan kuma har ya jingina wa ma'aiki sallallahu alaihi wasallam irin wannan suna nan da yawa da malamai sun yi bincike sun kone su sun gano su sun kuma tsara su a guri guda فيبدأ إن كان في قبيل تقول أن تتفوق من لا تدري فلم يتفق أن الجهات عند الجوز حيث فوصل بعض الدكان بيقول أكون بعض الأسئلة أخذ إلى الحديثين القرية بدعنا فلما جنديتين زمان بقى حتى تنتلع تتجندنا فيها على رضا الله صلى الله عليه وسلم يقول القسم الثاني من الكلام وكما قال رسول الله بكتب تقول ما يكون قد قاله بعض السلف ما قال أسئلة أنت ويكفى في بلد بعد تنتهى أو بعض العلماء هو المعلم لا فرق لك أو بعض الناس هو لم يكن لا فرق له ويكون حتى هو بدل الاختيار بدل في قد اختيار تجي أنت أو ما يكون فيه الاجتهاد هو بدل في أي اجتهاد أبدية بل اجتهاد أباد فيها لك أو بدل الإقائل هو بدل في تسوية بيت مدنة فلا إذا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أما بك تسوية في أجل لا يعلم صلى الله عليه وسلم kare da kuskure yanzu kamar maganganu na alhassan al-basri alhassan al-basri ko ne daga cikin manyan tabi'ai duk da ake kare ba yana cikin manya ba yana da cikin tabaka ta kafafiya alhassan al-basri ya da kuma jiran manzo Allah tana shekara ɗari da goma Allah ya ba shi fasaha ya ba shi hikima ya ba shi iya wa'azi da azancin magana da faɗan maganganu waɗanda suke kankar galagalai maganganu ne na hikima maganganu ne na wa'azi maganganu na ta masu girgiza zuciya masu sa mutum ya dawo cikin hanyar sun koyi nufi idan ya saurare al'adar al-basri Allah ya ba shi wannan sabinta ya ba shi wannan baiwa don haka idan ya zo idan ya zo yana nasiha kowa yana saura yana saka kullu ya saurare to wasu kalmomin da yake faɗa masu kama da galagalai saboda kansu waɗanda ba su san hadisai na yaki sallallahu alaihi wasallam ba ko su yi tsammanin ma hadisai yake faɗa idan suka tashi daga majalis ko su sun je suna ɗorarwa cewa al'asalin basiri ma ya ce ya ji manzo Allah ko kuma har ya ce daga manzo Allah ya ce kaza ya ce kaza tare da cewa asalin basiri bai ce manzo Allah ne ya faɗa ba kamar yanzu hadisin da ya fara a cikin littattafai wasu daga cikin ashabul sunan sun yi hadisin ليس الايمان بالتمني ولا بالتحلي ولكن لا يقر في القلب وصدق بالعمل. ايماني لا غير قبل وسلم ايماني لا غير لنبى سلم ايماني لا ادعو بني ايماني ولا ادعو بيتي تجازي يا يتقي sannan kuma aiki ya gaskata shi magana ce mai daɗi magana ce mai kyau magana ce ta gaskiya laisa da amaliyukum wala amaliyu ahlul kitab man ya'mal su'an yusbi Allah na ɗauka sai sarki ya faɗi cewa al'amarin ba gura ta gura ta bane su da arin kitabu ba wai kawai buri za su yi da su samu abin da suke buri sai sun yi aiki wanda kuma duk yin ba daidai ba to zai ga ba daidai ba don haka maganar da shi al'adar bakar ya faɗa ɗin da magana ce mai kyau magana ce ta gaskiya in ba mu tattare ce da aiki ba kawai magana ce da ake faɗarsa da fatar ba su ba to wasu da suka ji wannan sai suka ga shi manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam ya faɗa sai suke riwayar hadisin daga Hassan al-Basri suna jin gida da manzon sallallahu alaihi wasallam tare da cewa bayan bincike an tabbatar da cewa wannan yana daga cikin maganganun al-Hassan al-Basri rahimahullah ta'ala to akwai littafin Muhammad Allah Abdullahi sunan kitabun da sahiha da usul al-ahadith al-da'ifa littafin da cikin juz'i wanda ya kokari ya fassara hadisai da aka duba na wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da insai wanda asalin su maganganu ne imma na sahabi imma magana ta tabi'i imma ta hanyar da ya bayan tabi'ai amma saboda raunin hadda ko raunin kula aka sa aka samu wasu suka duba na wa manzon sallallahu alaihi wasallam irin wannan maganganu sai ya tace su ya rawaye su ya rubuta su cikin wani littafi mai wannan suna da mafaɗa ta biyu da sahiha da usulul ahadith ad-da'ifa wani malami a masar da ake kiransa muhammad ali abdullahi da suna nan da dama irin wannan magana ce ta gaskiya da ke sa wasu idan aka kawo wata wani wata magana mai kyau mai zaɓi ta gaskiya aka ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ne ya faɗa sai ka ce a manzon Allah bai faɗa ba da sai ya tsaya yana zuwa da kai to wannan kana nufin ba gaskiya ba kana nufin ba haka bane kenan ka ga babu talazumi babu alaƙa tsakanin ka faɗi gaskiya da kai manzo Allah ya faɗi wannan magana da kafa babu talaji malam ne da aka yi alaƙa tsakanin wannan da wannan da yanzu misali hadisin addaba da rabbi ta akan ta'dil cewa ubangiji da ya ladabtar da ni ya kuma kanka tare da ni babu tafka Allah ya ɗauka sai sarki ya ladabtar da annabi sallallahu alaihi wasallam ya masa tarbiyya ya kuma kanka ta tarbiyyar ka wannan maganar babu tafka a cikin ta an tambaye sai da kuma aisha game da halayen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam take kana farko da Qur'an abin da kuke karanta na Al-Qur'an Qur'ani ya halaye na farko shi ne halayen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya masa shaida a kan wannan inna kana ala qawlin hadith to amma wannan yana nuna kuma lalle manzo Allah ya faɗi wannan magana wannan hadisin ba da ma isnadi la asla lahu kamar da ibnu Taymiyyah ya ba ya da ma wani isnadi kafin isnadi shi ne da ake fara bincika don a kalkale akan wannan hadisi da ya faɗi cikin da faɗi sai ba ma isnadin da haka wata magana ce da aka je ta daga sama an ma rasa yayin ta bari a jin gida da zai sallah da sallah da ita to kaga irin wannan idan ka zo wani ya faɗa yake ai nan zo ya ce ba idan gidi na ya labar da zo ya tarbiyantar da ruwa sai ka sama da dina kace a wannan maganar ba manzo Allah bai faɗa ba sai kuma ya yi maka ido to kana nufin ba gaskiya ba ke nan manzo Allah ba a tarbiyantar da shi ba aika ba ba ka lazimi dan ka faɗi yanzu magana da kake gaskiya mun da ka faɗa ba ke ce ne da kawai kuma shi ke nan kuka ce mana manzo Allah ne ya faɗi ta ba eh shi ke nan duk magana da mutum ya furta aka ce da shi gaskiya ne ko kuma yanzu ya ce manzo Allah ne ya faɗi ta sai da ka zai ka lazimi kan kalmomin da ka faɗa na gaskiya wanda alqur'ani yana goyon bayan shi hadisi suna goyon bayan shi wanda wanda wannan lafazi da kai amfani da shi da wannan siyasi da kai amfani da shi dan ne zai kallare kallare ya faɗi da ke sa ita ce yau ke cewa daga cikin hadisan da suke na ƙarya wanda ya ka samu ƙarya ce da suke zallata da ta ji ta kawai ko na ko ko ne da suke da minta za ka iya yin hukunci da cewa ƙarya akwai kuma wadda gaskiya ce ita magana karan kanta amma ba a kare da aiki sallallahu alaihi wasallam ya faɗa ba gaskiya ce amma bai faɗi ta da irin wannan lafazi ba bai abin ya ce ta da wannan inda ba sai da yake hada kasirin inda man la ya'rifu hadith wannan yana faruwa da dama ga mutanen da ba su san hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ta ka dukkan da suka ta magana mai daɗi sai su zo da ya ba su sallallahu alaihi wasallam yake muslim na da'id da ke yana hasan abu farad abdullah da abdullah gar abd abdullah ibn muhammad ibn ali al-ansari wannan abdullah ibn farad ne ne da sahaba ne ne da cikin sahabbai wanda ya sun sun sun taimaka wa sunna kuma ya yi yaƙi wajen tabbatar da aƙida ta ahlus sunna da kuma aƙida ta ash'ariyya aƙida ta ash'ariyanci ya yi da nazara to a garin munazarar ta ya fitar da wasu mas'aloli wanda yake cewa wanda ya yarda da abu kaza da abu kaza da abu kaza shi ne ahlus sunna wanda bai yarda da wannan da ɗan bid'a wanda ya yarda da kaza da kaza ɗan bid'a ya fitar da irin waɗannan mas'aloli wanda ɗaliban su suka riga ya yi da su وجعلها نقلة يفرق فيها بين السنين والبدع وكان يعطى فمن جرب فمن جرب على بأيك تنتج مقام من بدعة بين ما كان بدعة وهي مسائل معروفة مسألة وتمنيه عملها عملها بعض الكذابين وجعل لها إسنادا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا سؤال التعويض ولما بسكلة الوفاة من يمن يمن الوفاة هو تيسير من يسأل لي بعض الفرق عبد الواحد هو سيانة إسنادي حدثنا وانا أوان أوان حرب هذا من ذلك هي مسألة في سيانة إسنادي هي مسألة في سيانة إسنادي يجوز لمسألة من النبي صلى الله عليه وسلم قال بس يا الله من قال لا يفعل كذا لأن المسيح أبو الفرس عبد الواحد ابن محمد الأنصاري كل يعرف أرض هذا ليس أي تقدر ما هو تعرف هذا الانبداع كل يعرف أن المسألة اللي لا يفهم سرعة البدع وعرف السنة إذا لم يبقى يسيب إنسان في ما يدع به هذه سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم وجعل لها إسنادا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وسلم في إسناده هي النبي صلى الله عليه وسلم وجعلها من كلامه ولا يستفيد جنازنا النبي صلى الله عليه وسلم وهذا يعلم ايضا له ان معرفه انه مكذوب بالسماء والملك بعلمه سوى يعلم فلا يزال من اليات يدعوه لسمع اليات بعثت سلسله اعداء تجد لا يدع في سنه بسنه سنه ومن الله وهذه المسائل ايضا لم نسال به كثيرا من الله هذا الفرس عبد الواحد الانصاري يروي البحث وان كان غالبها موافقا لاصول السنه duk da cewa yana yawancin abubuwan da ya faɗa duk ya dace da sunna ya dace da abin da sunna ta zo da shi ففيها ما إذا ما إذا خالف الإنسان لم يحكم بأنه مبتدع فما هذا ليس أبو جهل وقد بين في ياسا بعد سبع سنوات أو لك في كل شيء قبل أعظم أكثر من كل يوم أكثر أظن يسا بعد أن يبني بل كاسا بعد أكثر أكثر من بدع فمر من يسير مثل أول نعمة أنعم بها على عبده مثال المسألة والسوق فلسفة نعمة بألا هي دعوة والسمعنا في سفر السوق da Allah ya nufinta baya da ita. To gidan ka saba da mutum akan wannan matsalar sai ka zama ɗan buga. Babu wannan matsalar a cikin Alƙur'ani babu ita a hadisi babu ita a cikin maganganun magabata. Ina iya ta aika musu ɗani wata ni'ima ce ta fara aka fara abin nan aka fara nufinta ɗan adam da ita Allah ya fara nufinta ɗan adam da ita. Wasu suka ce خلقه حيا halittar ta da rai ita ce farkon ni'imar ba wasu ka ce ita rayuwar da aka baka ita ce farkon ni'ima wannan magana ce da ake jingina a wasu sanin asali wasu daga cikin almajiran imam ahmad da na alƙadi abu ya'ala kuma sun yarda da wani wasu kuma suka ce a farkon ni'ima da Allah ya rubuta wa wani in kaɗan adam da shi ne ijiratul lazzat wa lailul shahawat yanzu in ka in an ba ka abu mai daɗi za ka ci ya ba ka mara daɗi za ka ci za ka san me yin yake kake sha'awa ne ba ka sha'awa suka ce wannan ita ce ne kuma wannan wasu daga cikin asali ahmad sun rungumi wannan ƙauri akwai kuma waɗanda suka ce a awwalu ni'matin an amalla biha ala al-insan shine al-iman imani shine farkon ni'imar da Allah ya yi wa ɗan adam to ka ga wannan sabani ne da bai kamata ya zama har an tantance dan bid'a da wanda ba dan bid'a ba ta karkashin ba idan ana nufin mutlaqin ni'ma ana nufin kawai ni'ima ba wai cikakkiyar ni'ima ba halittar ta da ni'ima ne kai ka tafsiru na billahi wa kuntum amwatan fa'tiyakum thumma yusufun thumma ilayhi turja'un an Allah yana muku intilami ne da wannan gori yake muku da wannan yaya za ku kafin cewa Allah bayan ba ba da ku Allah ba ku rayuwa ya yi ku masu rai kaga ake ne ina cuta ubangiji ضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رغدا وجدتها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله هذا القرية في بابان السلالة Allah ya ba su ni'imomi ta da Allah ya kira ya abin da ya ba su na abinci da abin sha da ruwan sama da tsirrai da da da da kasuwanci mai gudana Allah ya kira wannan ni'imomin Allah a ce dukkan abin da Allah zai ba wa ɗan adam da ya ɗan mutum ne ko ba mutum ne ni'ima amma cikakkiyar ni'ima ita ce imani ko kuma ni'imar ka ba za ta cika ba ko mai ya samu sai ya haɗa da imani in ana nufin al-ni'imatul mutlaqa cikakkiyar ni'ima to ita ce imani in ana nufin mutlaqin ni'ima to duk abin da Allah ya bayar dan adam wanda zai yi zai yi walwala da shi a doron ƙasa ni'ima ruwan sama da Allah zai saukar ni'ima ce sai da zai saukar ni'ima ce abincin da za ka ci ni'ima ce ruwan da za ka sha ni'ima ce Allah da haka kaga ba matsala ba ce da za a ce wanda ya faɗi wannan wanda ya faɗi wannan shi ne ahlus sunna wanda ya faɗi wannan shi dan bid'a to shi ne in yake zuwa yake cewa daga cikin akwai abin da bai kamata dan mutum ya saba ba ai a masa hukunci da cewa shi dan bid'a yake nufi da ayyana da Allah ke al'amma biha al'abdi misalin mas'alar wace ce kankan ni'imar da Allah ya bayar فإن هذه المسألة هي نزاع بين أهل السنة. وأن المسألة أتيت جاوية كان أهل السنة. والنزاع فيها مفضول جاوية ما بسيطة حتى حتى بعد كده خلف جيته بتكيد مع ماذا. domin duk abin da suka ce duk abin da wannan suka faɗa ni imar ce abin da ba wannan suka faɗa ni imar kamar ma ba faɗa ni wanda ya ce ai wani ne imar ce al'amal lahu biha alal khalq ay alal insan hal hayat ko khalquhu ayyan abin nan da ya faɗa ni'ima wanda yake imani abin nan da ya faɗa ni'ima in wancan yana nufin mutlaqin ni'ima wannan kuma yana nufin al-mu'latul mutlaq saboda haka kaga ba da faɗa ne shi wanda yake a halittu mutum da rai shi ne ni'imar farko da Allah ya maka ba za ka ce ni'imar ka ta cika in babu imani zai ce maka a'a ko ya yi imani ni'imar ka shi kaga bai faɗa da nabi ba shi yasa yake نزاع جاوية أولا بعد جاوية في سنة جيدة ما كان على بعض لأن مبناها بغير أي مسألة على أن اللذة التي يعقبها ألم هل تسمى لعبة أم لا؟ كل جلدة إلا ذاك يولد بجماعة ثم ذاك ذاك يولي يولي كل يوم جلدة بيولي يولي يولي ينفع نعمة نتولى نعمة فكان يوم أتجينا مسألة يوم تكفي هلسر مثل ما إذا في فوق النعمة بقى samun jin daɗi ka gane abu mai daɗi da marar daɗi ba shi ne farkon ni'ima ba sai a gurin su suna ganin wannan jin daɗin da za ka samu ko yin ka rai da za a yi matuƙar idan ka kafin kowa Allah maɗaukakin sarki Allah zai azabtar da kai azabar da za ka zauna a cikin ta har abada to suna ganin tun da har akwai wata azaba akwai wani raɗaɗi akwai wani bala'i da zai biyo baya to wannan abin da kake ciki ba ni'ima ba wasu kuma su ce a'a ni'imar da za ka samu ko da kuwa daga baya wani da wani kasa da ba za ka dace ka a iya kiran ta ni'ima duk wani kira abin ni'ima ka ga abin mutala abin suna ne kai ka kira shi ni'ima ko ka kira shi ni'ima don yi ittifaqi akan cewa imani da shi ne ni'ima za ka fita an gane ko ne ba ya ce لأن مبناها على أن اللذة التي يعقبها ألم jin daɗin da raɗaɗi zai biyo bayan wahala za ta biyo bayan wannan jin daɗi hal sanna ne matan Allah ana kiran ta ni'ima ko a wasu ana kiran ta ni'ima wasu ba a kiran ta ni'ima inda dai daga ƙarshe dai mutum zai rayu gari yana yana biyu wa fiya aidan aswa'u marji'a a cikin dai wannan masaloli akwai wasu abubuwan kuma da suke ba su ne masu rinjaye ba waɗanda su aka rinjaya su ne ana ban rinjaya ba su ne masu rinjaye ba فالواجب ان يفرق او ان يفرق بين الحديث الصحيح والحديث الكذب. واجب يجي عشان كون المسلمين كون المؤمنين كون المتراكيب وهي ذنبا في مكان الحديث اللي يكتب النبي صلى الله عليه وسلم واللي هو انجلت بحديث اللي يكتب اطلق الوالد فان السنه هي الحق دون الباطل. abin da ake kira sunna shine abin da yake gaskiya dan da ƙarya duk abin da ba gaskiya ba a kira shi sunna wa hadhihi al-ahadith as-sahiha wa hiya al-ahadith as-sahiha dun al-mawdu' sunna ko ita ce hadisai sahihai na annabi sallallahu alaihi wa sallama ban da hadisan da suke da rajuli in an ce menene sunna ta ce hadisi sahihi sai dai to menene hadisi sahihi ta ce sunna sai dai kada a ce menene hadisi menene sunna ta ce hadisi akwai hadisi sahihi ya kuma da sahihi ba da haka aka ce menene sunna ce ta ce hadisi sahihi ta kara da kalmar sahihi karɓaɓɓen hadisi shi ne sunna amma ta ce hadisi akwai hadisin da ba sahihi ba wannan ba ta kiran shi sunna da yasa duk abin da bai inganta daga annabi sallallahu alaihi wasallam ko a abu yake cikin littafin hadisai ai ba a aiki da shi kuma ana cewa dagewa a kan aiki da shi bayan ka san da aiki ne ka san da inganta ba to aiki shi aiki ne da gida wanda zai san hadisi mai inganta ba sannan kuma ya bashi kan shi ko ya aiki da shi ai ana aiki da hadisin ma da bai inganta ba wannan yana kokarin ya haɗa cikin gida akwai da ko yana jinjina kansa da sunna ko da yana jinjina kansa da sunna don sunna ita ce gaskiya ba wai ƙarya ita ce sunna ba فهذا أصل عظيم لأهل الإسلام عموما كل مسلمين دولة الإسلام على أي قاعدة بالبعض بس ولا مسلمين وممن يبدأ السنة خصيصا مثلا إذا لم يكن في دراسات السنة دولة الأول من قاعدة إلا يكفي حديث اللي إذا أنت بدأ النبي صلى الله عليه وسلم ما أقول أن بأي كتاب فأر ثاني بس أي كتاب في بس أي كتاب اللي على أنا بس ويكون أي كلام مسلمين في أي كتاب يسوي أبي أقول ما أقول أبي العجبي a dalilin da ne sai yin da sai yin uku da kan cewa hadisin nan mai rauni ne amma sai yanzu muna rigima a kan cewa sai an kira mutane sun yi aiki da sai a sabili da ne idan har mai rauni ne ta rike nan ni da kai duk da ni ba da ya tsira annabi ya haɗu muna shakka dan ba ba ya shakka ba za mu kira ka mai rauni ba dan ne za mu kira yau magana da ta inganta zuwa ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mai rauni amma mu kira yau to amma wasu suka dage a kan cewa irin wannan sai an yi aiki da to kaga a cikin irin wannan da'awa irin wannan karantarwa na cewa a zai ajiyar mutane ko da akan hadisai ne masu rauni akwai kokarin a bar masu inganci kenan tunda in muka dubi masu inganci da asalin tudu sun mun gama aiki ne da su duk mun fara da hadisai sun yi hai mun wadatu da su mun gama ɗabbaƙa su har muke neman da isi ko kusa da na gama karanta su da na cikin nan balan ta babu ne gama aiki da ta ce ko da a gama aiki da shi kuma sannan wani zai ce a ai sai ai ma aiki da gari wani zai ce a ana iya jan kunne da gari a iya tsoratarwa a tsawatar saboda haka in an zo wa'azi sai a tashi hadisan da suke manzon sallallahu alaihi wasallam bai taɓe su ba hadisai da ƙarya sai a yi ta wa'azi da su saboda sun ji tsoratarwa sun ji firgitarwa sun ji kawa ainihin fargaba a cikin zuciya wannan duk ba hujja ba abinda Allah ya saukar na alqur'ani da abin da yazo a hannun hannun na aiki sallallahu alaihi wasallam da sunna da sai aka ce kai a cikin tadakkir bil qur'ani lam yaqatu ba yi sai aka ce kafa malaman wasu abubuwa da basu inganta ba sai abinda manzo sallallahu abinda Allah ya faɗa bai isa ya tsoratar ba abinda manzo sallallahu alaihi wasallam ya faɗa bai isa ya tsoratar ba sai an nemi wasu maganganu waɗanda ake kafta ake tantana wasu ma an riga an gama hukunci cewa na ƙarya ne sai ne za su tsorata to kuma waɗanda wasu da dama da suka ce a iya aiki da hadisi da ita sai suka sanya masa sharuɗa sharuɗan da idan ka tsaya ta kalle su sai ka ga kawai sharuɗan nan ana cewa ka ka dai ka fasa ne kai dan kada a ce maka ka fasa ka bi kawai ana ce a hana ka aiki da abin da kai da shi sai aka sa maka sharuɗa to amma sharuɗa in ka kalle su sun yi tsauri da za su ji in kuma ka yi aiki da su ka kawai kama dole ne na farko a ce abin da za ka yi aikin da su a kanka ya zama na ya zo a cikin wani asali asali sahihi akwai wani dalili sahihi a cikin sunna ko hadisin na aiki sallallahu ta'ala alaihi wa sallama wanda yake sahihi ya tabbata a ciki kaga idan har abin ya zo cikin sunna sahihiya ko ya zo a cikin alqur'ani kaga za a buƙatar kuma wani hadisi da yi suke nan sai a koma a faɗi na sunna a faɗi ban jariya to aka za ka ci sharaɗi na biyu Allah ya aka tuna inda amali bihi shuhuda kada ka wadda cewa tabbas ma'aiki ya faɗa lokacin da suke aikin har ka wadda tabbas ya faɗa to yanzu ka zo ka saba wata sallah da wasu nafin gudu amma an ce kada ka wadda a ranka cewa mai zala ne fa to ne a sami wannan sannan abu sharaɗi na uku aka ce wa Allah ya shahira al'amala bi kada ka yi a bainar jama'a ka yi a ɓoye to duk addini ana ɓoye ɓoyewa ina aji ne na ɓoyewa ka yi al'alamar ba gaskiya aka ce kada ka yi ta a ɓoye a bayyane sharaɗi na hudu aka ce kada raunin ka ya tsananta ya zama da raunin sama sama ne to ka gaya min wannan sharafin na hudu in ban da wanda yake malami na hadisi wanda zai iya zuwa ya yi bincike a kan kowane hadisi ya gano raunin ya yi tsanani ko bai tsanani ba waye zai iya wannan kaga duk wani wanda ba wannan ke harkarsa ba ba ya da ido a nan kawai an ce ya haƙuri kawai ana zuwa masa ne ta haƙura to sharaɗin in ta tsaya ya ta ɗan baƙa shi sai abin da zai yi ba sai dai ta haƙi musamman sharaɗin a zuwa maka cewa Allah ya haƙa kuma inda al'amari yi su zuwa to in yanzu ɗuba ne aka ce ya iya faɗa a bainar jama'a ya tsoratar da shi ya razanar da shi ko ya kaɗaitar da shi kan wani abu kan sallah cikin jama'a ko kuma kan sallolin nafin tuli ko wani abu mai kama da haka aka yadda aka ci ya iya yin wannan da hadisai da isa to ka ga mun yadda zai ɗabbaka sharaɗin kada a ƙudurce manzo Allah ya faɗa ko da masu saurare kaga sai ya fito ya sanar da su in ya ga hadisi da isi da ke ko kasa ƙudurce fa manzo Allah ya faɗi wannan magana to kaga ka yi barazana da wata magana kuma ka ce kada a ƙudurce manzo Allah bai faɗi ta ya za ku zama barazana kuma in da mutane ba sai faɗi shi ke wasu hankalin ke ba su sun su nufi kuma a to a kema duk kama kama ne na abu to kaga kawai ana cewa da ke ta haƙura ne kawai da haka hadisai sun yi hai waɗanda suka tabbata daga annabi sallallahu alaihi wasallam sun haihu ne sun wadatar da mu mu tsaya a ga cewa mun gama aiki da su ma tukunna mun san su mun gama aiki da su sannan in akwai wasu wanda ake ganin za a ƙare a ranar kuɗa da waɗancan sai kuma a zo ana tattauna a kansu amma waɗancan su kuma ba inda suka ji kuma a zo ana ta rikici a kan hadisai da isai wanda ke zuwa ce fasilin وقد تقدم أن دين الله وسط بين الغالي فيه والجافي عنه والله تعالى ما أمر عباده بأمر إلا اعترض الشيطان فيه بأمرين لا يبالي بأيهما ذكر إما إفراط فيه وإما تفريط فيه وإذا كان الإسلام الذي هو دين الله لا يقبل من أحد سواه قد اعترض الشيطان كثيرا ممن ينتسب إليه حتى أخرجه عن كثير من شرائعه بل أخرج طوائفا من شعبد هذه الأمة وأورائها عنه حتى مرقوا منه كما يمرق السهم من الرمية وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتال المارقين منه فثبت عنه في الصحاح وغيرها من روايه امير المؤمنين علي بن ابي طالب وابي سعيد الخدري وسهل بن حنين وابي ذر الغفاري وسعد بن ابي وقاص وعبد الله بن عمر وابن مسعود رضي الله عنهم وغير هؤلاء أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الخوارج فقال يحقر أحدكم صلاته مع صلاته وصيامه مع صيامه وقراءته مع قراءته يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية أينما لقيتموهم فاقتلوهم أو فقاتلوهم فإن في قتلهم أجرا عند الله لمن قتلهم يوم القيامة لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد وفي رواية شر قتلى تحت عديد الأرض تحت عديد السماء خير قتلى من قتلوه وفي رواية ليعلم الذين يقاتلونهم ما هو لهم على لسان محمد لنكلوا عن العمل ibn tabi'a yake cewa magana ta gabata annabi lillahi wa kas cewa addinin Allah a takaciya bai da alghali fihi takantanin wanda yake agar kadiya ya zurfa ta ya wuce gona da iri wal jafi anhu da kuma wanda yake jafa'i wanda yake gazawa wanda yake kasa bayar da haƙƙin da yake kanka haka addinin Allah yake tsakiya ibn tabi'a ya yi wannan maganar kusan fasikan farko da muke ta karantawa a wannan babin ya ce wallahi ta'ala ma amara ibadahu bi amri cikin abinda za ku sani shi ne Allah madaukakin sarki bai taɓa yin wani umarni ga bayansa ba illa amara da shaytan shi ne bi amrai sai shaytan shi kuma ya bujuro da wasu al'amura guda biyu duk sanda Allah yake yi kaza sai shaytan ya bujuro maka shi kuma da abubuwa biyu cikin wannan umarnin da Allah yake kai la yi dadi da ayyuka ma zafi ba ruwansa kowane ɗaya daga cikin abubuwan nan ya samu wasu nasara a kanka shi ya ci riba abubuwa biyu duk sanda Allah ke yin kaza ya umarce ka da kai wani abu da shi kuma ke ɗan zai jiskiya abubuwa guda biyu kowane ɗaya daga cikin biyun nan in ya samu to shi ya gama cin nasara in ma ifratin sai da in ma tafritin sai ko dai ya sa ka wuce gona da iri cikin abin ka wuce inda aka ce ka tsaya ko kuma ya sa ta ka gajiya ka kasa kaiwa inda aka ce da haka cikin wannan umarnin zai samu shi kuma abin da zai riba ka kuma kowane ɗaya ya samu ya samu ko dai ka ga cewa har yadda aka ce ɗin nan kai ya yi kaɗan ba da ka dinga tsara an ce bayan dubur kullu sala ka yi tasbihi da tahmidi da takbiri talatin da uku uku sukan ma na zakari ka ce la ilaha illallah وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير an umarce ka da wannan dubra kullu sala dari dari ko ka ce kai dubu za ka dinga kaga kai abin ka yayi kaɗan kuma kana ganin ya kamata ka ɗan ƙara to a irin nan to ɗan ne zai ribace ka domin ya san da zarar ka wuce inda aka ce ka tsaya to duk na bayan yari shi da ba abin da yake ka wuce abin da aka so ka yi to na bayan yari ko kuma ya sa ka ka gajiya maimakon ka yi adadin da aka so ka ce ka kai kana ganin rabi rabi za ka dinga sha biyar biyar za ka dinga to ka ganin ma ya ci ba dan aka so ɗan zai biyo maka ta ƙofofin nan guda biyu in ma babu israf ko in ma babu tafri ko zai maka ta ƙofar ka ƙara ko zai maka ta ƙofar ka rage to shi yasa sai dan yana jin daɗi idan ya ga ana kai ta gida daɗi yake musamman bid'ar ka kasance akwai wahalar da kai a ka ga riba biyu ya ji datar da kai kuma a banza ko da kan irin wannan ka wahala kuma wahalar ta tashi a cikin babu فتاك أتيت باب عاملة نافذة كاي أيتي تؤمن كاي حلا فجينا هنا كما لأن أيتي فكان تسلى نار الحامل كاي أيتي على الدنيا كاي حلا تؤمن كما فجينا هنا فتبيتا هذا أيضا هو لا إذن هو كيف تبني على الله ko ba a san ka shiga azaba ta dindindin ko azabar ko da ba a rike ka dindindin ba ka koɗi a ba riba da shi ne muke yi aiki cewa duk abin da Allah ya umarni baya da shi sai ke ɗan shi kuma ya ji ciye da abubuwan ka guda biyu kuma ba ruwan ka kowane ɗaya samu shi ya yi nasara إما إفراط فيه وإما تفريط فيه وإذا كان الإسلام ابن تيمية إليه لم يسلمك الذي هو دين الله مسلمك ليس الدين من الله لا يقبل من أحد سواه الدين البداعة كرقر ولا الدين باسيبة قد اعترض الشيطان كثيرا ممن ينتسب إليه إذا يا بجلوه بدامة daga cikin waɗanda suke jingina kansu ga musulunci hatta a tare da an kafirin min shara'i ya bijiro wa mutane da dama kuma har ya fitar da su daga shari'ar Allah يتثبت لدى الدين الله بل أخرج طوائف من أحباب هذه الأمة وأورعها عنه فيا في التربة وسكنجي injiyoyin da suka fi kowa ibada cikin wannan al'umma suka fi kowa tsantsoli hatta mara koyin har sai da suka fita suka ware kansu daga cikin addinin kama yadda ku tsari ne ramiya kamar yadda kibiya lokacin da aka harbi abin harbi da ita takan ko takan haka ta haka fita da haka suka fita daga addini din wa amara annabi sallallahu alaihi wasallam bi qitari al-marikin minhu kuma Allah ya ce ayati waɗannan da suka fita din sun fita daga iyakokin musulunci manzo Allah ya umarni a yaƙi kasa da ta anhu kuskura hadisi hadisi ya tabbata daga annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin ingantattun littattafai وغيرها بيت تحصل المتسلسلا بمقامه من رواية أمير المؤمنين علي بدا رواية سيدنا علي برواية أبي سعيد الخدري برواية سعد بن حنين برواية أبو ذر البخاري برواية سعد بن أبي وقاص برواية عبد الله بن عمر بسعيد بن مسعود برواية ما حصل على المرمى وجاء حديثان لستة في أصل خوارج حديثين متواترين حديثين متواترين أربعة وتسعين وعلي وأمان حديثين da littattafai masu zaman kan to kawari asalin su mutane ne masu ɓangori masu yawan ibada amma ke ɗan yayi nasara a kai mun ta faɗar asalin kawari a amerikan baya asalin kawari wasu mutane ne wanda suke tare da sayyid na ali suna tare da sayyid na ali da su suka fita yaƙe yaƙen da duk yau sannan yaƙin sada ya waƙatul jamal yaƙin sada da rundunar aisha radiyallahu anha da yaƙin sada rundunar mu'awiya radiyallahu anha da alazin waɗannan mutane ƙauyawa ne daga ƙauye a ya galibin su gangan da kaɗan daga ciki wanda suke tafiya da mutanen birni galibi ya haga jahilci ya fi kanta a cikin al'arabu a sabbi kufran wa nifaqan wa ajru an la ya'lamu hudud ma anzala Allah ala rasulih ayyawa su suka fi kowa yawan kafirci su suka fi cancantar da munafiki su suka fi cancantar su jahilci abinda Allah ya saukar da bangaisa to yawancin su ƙauyawa ne suka zo suka kewaye ta yadda abu suka zama cikin rundunar sannan wasu daga cikin su da su aka yi tarayya wajen kasa ta yadda usman don haka suna so a ci gaba da yaƙe yaƙe ba ka so a sami ƙazautawar wuta a sami sulhu domin aka sami sulhu aka shiga bincike za a gano su ba ka sun fi so kawai da yake kawai za ta yi ta turmutsewa a yi ta karnakaci tsakanin sayyidina ali da mu'awiya da sauran abokan hukuma to lokacin bayan gazuwa bayan ya ta'atu ya ta'atu fiski bayan ya suna ta hankali suna ta kira kiraye kiraye a kan akara a yi sulhu bai kamata musulmi da musulmi suna faɗa bai kamata musulmi da musulmi suna zubar da jinin junan su ba wannan kiraye kiraye sai sun yi su waɗannan manya suka ga eh wannan ita ce hikima kuma ainihin da haka suka ce a zo a yi sulhu to ana ce a zo a yi sulhu sai waɗannan su kuma suka dare na gindin sai da suka ce su ba su yadda kuma a yi sulhu ba ya za a yadda a sa wasu mutane a ce su za su hukunci tsakanin tsakanin mu in aka yi haka a yi rikiɗa biyu kuma ga shi Allah ce la kasma illa lillah ilal kasma illa lillah Allah kawai shi kaɗai ne mai hukunci yaya kuma wani mutum zai zo a ce shi za su zo su yanke hukunci kawai sai suka kafirta abu suka kafirta mabiyanka wanda suke tare da shi suka kafirta ma'aure da mabiyan ko suka kafirta duk bayan da ba a tare da shi in ba ka ƙi shigowa cikin su to ka kafirta sannan suka ɗauki makami ba su tsaya nan ba su faɗa a ƙirar su da fatar baki a sai kuma suka ɗau makami suka bazama a dazuzzuka suna tare mutane suna musu fashi da sunan ganima suna kashe wanda suke son su kashe su ba za su iya zama cikin kafirai ba don haka sai suka sai suka koma daji suka suka kaure haka in sun shigo gari su hari za su kawo su kashe na kashe za su kashe abin da za su kafa su koma daji in kuma ka zo wucewa suka san kai musulmi ne mai alhari Allah ilaha illallah to sai an jarrabi imanin ka imanin ka shine a tambaye ka me za ka faɗa game da sayyidina Ali da mabiyansa da sayyidina Muawiya da mabiyansa musulmi ne ko kafirai ne in ka ce musulmi ne to sai ma ka kafirta sai ki yanka mutum saboda ka in kana son ka samu lafiya ka ce sai ma ka yarda kafirai ne ko kuma kawai ka ce kai ai ba musulmi ne kai kafiri ne in ka ce kai kafiri ne sai ka akwai wasu ibn haka shugaban mu'tazila mutum ne mai kaifin kwakwalwa da basira a tafiyarka sai yanki kuɗi da waɗannan mutane a tsakiyar daji suka yi kanka da makami da san ba suka ɗaure shi suka ce musulmi ko arni ya san halin su ko yake da su arni sai kawai aka ce ina wani ina wani su dai da Allah ku raka shi har ya kai gidansa kada wani ya faɗa saboda Allah ya ce in ahadin min al-mushriki la tajaraka fa ajirhu hatta yasma kalam Allah illa ablighu ma'amana zalika bi annahu qawlun la wa idan Allah ya ce idan wani arko daga cikin arni ya nemi mafaka a wajen ka ka ba shi mafaka har zai ji zancen Allah sannan kuma ka kai shi har gurin da yake da amana gurin da ba mu taɓa sai aka sa wasu suka raka shi har gida a yayin da Abdullahi ibn Haddad ibn Arab ya zo da kuyangarsa suka kare su suka tambaye shi musulmi ko arni yake musulmi suka ce me zai faɗa game da sahabban manzo Allah din da suke faɗa me zai faɗa yake musulmi ne yake kuma ya ji ba haifinsa haddadin da arab ya ce ya ji ma'aiki sallallahu alaihi wasallam yana ta saka ko da fitnatu fa kun abdullahi al-maktul wala ta kun abdullahi al-fatih za a samu wata fitina in har ka riske ka ka zama bayan Allah da za a kashe ba bayan Allah da zai fita ba kawai sai suka ce an kai ne armi sai suka danne suka danne suka yanka su suka yanka su yanka da suke tare da shi da ciki suka saka cikin suka ɗauko jaririn suka tafi bayan shi wannan aika aika suka suka yi gaba kaɗan sai ɗaya ya gaba biyu ne ɗara ɗaya sai igina ya ɗauka sai kawai wani ya tantaɗa hannunsa to za ka ci dabinan da baka sani ba sai na kafirin amana ne ka ci ya maka dabino ka ga fa ayyan sun yanka musulmi sun yi lauya da musulmi amma kuma yana hana a ci dabinan da aka tsinta wai sai na kafirin amana ne dabinan kafirin amana suka zo wani ya zakare daga cikin su ya yi kan karan zai doka wani su kai za ka bi su ka bi su ka sani sai karan kafirin amana ne kare ba da za su faɗa ba amma za su yanka musulmi waɗannan su ne kawari wanda bida a su bida a su da ta samu asali daga jahilci tsabar jahilci ne yau kanta yau kakaki su a cikin saboda haka sai suka yi taɓar na suna kan dubu akwai bida da suke ta zallaka tsabar kangarewa ce take sa a kirkiro ba wai jahilci ba kamar bida a shi'a بدعة عن زندقة في البيئة هذا بدعة خوارج بدعة عن جهل جاهل كذي كيف أتمنى ابن سبيع كيفية ضد هذا ما هذه شيء بعتقد كامل الأمة الأمم التي في كافة كافية أي إجلاء كان بكافر أيضا لكن لا سيدنا علي يا الكوفي وقعت النهروان لكن ده هو الكوفي wasu daga cikin sojojin ka suke cewa dan menene ba za ka kama kuyanzu daga cikin su ba za ka kama bayi daga cikin su ba dan menene dukiyar su ba za a ba za a kafi a raba ba dan menene idan wani an ji masa rauni ba za mu kara kashi ba ta ana da ya ce duk wanda aka ji wani kasu kara kashi to shi ne suke neman ya kafirta su domin waɗannan hukuncin kun ta kafiri ake suke neman ya kafirta su ake wanda zai kafirta su إخواننا بغوا علينا إن أم من كوي سكة فتاة سكة زمن من الحيوان أواخر وعي يتلتمون الكفر فر يا من كافر كافر لما كافر كيف تستجد كما ظلم من كافر يتنجد كما يجيك بكافر كيف هل هذا لا كافر كافر كيف إمام الشافعي يكتب أثبت لهجة طول الخطابية طول الخوارج طول أثبت لهجة كيف كوي جسيا أنا جلس abin da za ka gaya maka harbi domin a zai fi kabira babban laifi kafirci to in har kabira kafirci ne kafin mai karya ba tunda karya kabira ba ka za su maka karya ba za su gaya maka har cikin to shi yasa sun fi kowa ibada yawan sallah yawan karatu yawan ruwa amma saboda an kauce wa sunna an ƙetare iyakar sunna ɗin sallah bai a same su ba sai suka zama cikin ma'arikuna waɗanda suka zama ‘yan tawaye ‘yan ta'adda su da yadda ke zuwa yake ba da misali da su yadda su ɗan yayi galaba a kansu duk da yawan ibada yake annan nabi sallallahu alaihi wa sallama da karan kawari manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ambaci kawari fa kana yaqtiru ahadukum salatahu ma'a salatihi sai daga cikin su in yaga yadda suke sallah sai ya rufe ta shi qiyamul layl ba ta tsaikawa kullum sai an yi qiyamul layl ba ta tsaikawa sai ka ga yadda suke yi wannan sai suka rena kanka wasu yamahu wasu yamahu ba a fiya in ka ga yadda suke azumi sai ka rena azumi na kullum irin fiya mu dawo din nan ayyau a bari gobe ayyau a sa gobe ayyau a sa gobe wa qira'atuhu ma qira'atu in yadda suke yawan karanta qur'ani sai rena kanka ya qara'una qur'an amma karanta qur'ani suke la yujawizu halajirahum ba ya makotan ba ya makoki ma'ana ba karatu ake yi kawai sautin ake ji a yaba a san muryar ba ba ba a san ma'anar ba muryar kawai ake ji amma ma'anonin ba a san su ba saboda jahili yamraquna min al-islam kama yamraqu as-sahmu min ar-ramiya suna fita daga musulunci kamar da gaggawa kamar gaggawan fitar kudiya daga cikin abin da aka harba haka suke fita da gaggawa wannan jumla ya cika wasu suke ganin kamar akwai kafin kasa amma gaba ɗaya malamai kamar da za ka gani a cikin littafin littafin al'iman al-kabir na ibn tayyiba da kuma sanin hadisin a cikin fatul bari da sauran littafin hadisi malamai da dama suna ganin wannan ana faɗar yadda da zai ta yi mutum ya yi aikin da zai fita shi daga musulunci amma saboda jahilci ya zama uzuri jahilci ya zama uzuri amma aikin aiki ne ya fitar sun daga musulunci sun gaggawa wannan shi da isarar da manzo sallallahu alaihi wasallam yake yi da faɗar sa yanda ko da islam maza Allah ce aina ma na kusa rohun fasu rohun duk inda ka zan su kawai su haifu da suka ai ba ta tuni ko ko ku yaƙi ko wanda ke tsakanin ku kake ku ko ku yaƙi yaƙi la yalzam la yalzam al-fat ka a iya yaƙi har a gaba ba a kasa kowa ba amma kuma a wuce a ce an yaƙi a iya yi kisa ko ba tare da yaƙi ba fa inna fi qatlihim ajran inda Allah liman qatalahum yawm al-qiyamah wanda duk ya kace su yana da lada a gurin Allah ranar gobe kiyama لئن أدركتهم ولا سوى هل إذا ما نسكت لأقتلن من قتل حتى لا يملك كفا كفا إن كفا بعد يا أبا إلى مثل من كفا وفي رواية أو رواية النبي صلى الله عليه وسلم ولا سوى حديث أبي أمامة شر قتلى تحت أبي السماء كل مثل شر وأن بعد كفا أتركتهم تحت أبي السماء أتركتهم أبي الركن ثمانية معناه أبي لم تقع a doron kasa babu wanda ya kai a lokacin zama sarri sannan sauya kasla man kasale wanda duk suka kashe su su kuma ya zama mafi alkhairi cikin waɗanda aka kashe wani a kashe su in kai kashe a samu lada in an kashe a samu lada wato riwaya lau ya alamu lazina ya kafiro na ma zuwa wa lahum ala lisani muhammadin sallallahu alaihi wasallam da a ce waɗanda suke ya bar su sun san irin abin da aka tattara musu na lada a bisa harshen annabi sallallahu alaihi wasallam la masalu anil amal ba sai su zauna na su san su dole yin wani aiki ba gaba da wanda suka fita suka yi aikin kawari ba sun san ladan da suka dawo da shi to sai su ga kawai ya ma'aike ba sai sun kuma wani aiki da gaba to yadda ali ya yi amfani da waɗannan hadisai wajen ya karantar da mutane cewa manzo sallallahu alaihi wasallam ya sanar da shi bayyanar waɗannan mutane kuma an ba da green light an ba da izini na aji a yaki don wani mai gaya suna sallah suna azumi har ma sun kime yin sallah har ma sun kime yin azumi har ma sun kime karatun qur'ani sai yaje na hausa da yaki kana aka dubi abin da suke yi na na albazi na kisa da ta'abi a bayan ƙasa dole ne a yaki domin barin su a haka za su ci gaba da ɓarnan dole ne a fita a yaki da ke sa sai da abin ta karanta yanzu ma ta irin waɗannan hadisai kuma ta haɗe da dama suka fito suke ta faɗa waɗannan hadisai har ma waɗanda ba ta ba ta cikin rubuta sai na al'ummar sa abin da abiyar sa sa abin da abiyar sa ba cikin rubuta al'umma amma yana da cikin da suka yi wasu hadisan kawari wannan ta taimaka da sayyidina alƙarai da gaske wajen a fito a yaƙi da waɗannan mutane har a murƙushe su wasu kuma ibnu abbas da zai zauna yi munazara da su da tattauna da su da kawo hujja da kawo hujja da tsire su da kama daga cikin su su dawo su zama ahalin sunna na ƙarai sosai saboda haka wannan shi ne abin da ibnu tayyiba yake so ya nuna cewa shi ke kan ko cikin abin da Allah ya saka yana kokarin ya nuna wani wani abu da gaske in ka ka ba yin aikin to zai yi kokari ya ga ya sa ka zaki ka wuce gona da iri cikin aikin to shi ne ka saka in ba a saka ba to da nan wannan shi ne ya saka ba wai tun da ya saka ka saka ka ci ke in kuma saka aka yi kake yi to shi yana kai ka na ɗaya daga cikin bukatun nan ya daji ko dai ka wuce iyaka ko kuma ka fasa abin da aka ce ka yi akwai tsarin bayani game da wannan hawaris da ita shari'a ne a cikin maganganun ka na gaba to amma lokaci ya yi za mu dakata a nan wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi بسم الله الرحمن الرحيم أقول صلي da za mu aika kafin a yi isana daga cikin akwai tambayar bayan Allah da mai masa alkawarin zan amsa masa ita ana ita ce batun addu'a a bayan an gama sallar farilla ko sallar nafila a wancan satin nake tsammani ko kuma satin da ya wuce ga wannan na kusa ba na ga an bai tambaye ni na ce ana iya yi wace wani ce ya zo sun ce ba a yi nake masa eh akwai wannan ƙauni wanda yake maka ba a yi ko bai kamata a yi ba kuma karantawa ne ni ya kuma da nake maka a yi karantawa ne a ibn qayyim rahimahullah ta'ala azabul ma'ad ya kawo mutum cewa addu'a ya kamata a yi ta a cikin sallah a ƙarshen sallah ba a bayan sallah ba saboda ƙarshen sallah lokacin ne ka fi kusa da ubangijinka domin a lokacin ne kake ganawa da shi almusalli ne na ji rabba da lokacin da kake gana da ubangijinka lokacin ya kamata ka bijiro da bukatunka ba sai ka gana ba sannan kuma ka shiga bijiro da kun gana ganawa sannan ka shiga kuma bijiro da bukatunka bayan ganawa ka fi kawo شيخ الاسلام ابن تيميه جبان ابن القيم ان لا تفي اكن فسر كلمه من جبر da suka zo a cikin addu'o'i ko wasu jikirai da kan cewa dubura ana nufin asir domin dubur sai da asir saboda su karshen sallah ake nufi da dubur ba ba bayan ta ba to ko a wancan lokacin da yake na san matsala ce akwai wannan da su ya sa wajen ba da an sai nake a duba fassin bari wajen na gaba haka kitabun du'a na faɗi wannan saboda na san wata kila akwai ɗalibi ɗalibai waɗanda sun san wacce magana zan su zai shiga magana ta biyu ibn ibn hajar al-asqalani a kitabun du'a ya kawo da sun ibn qayyim inda ya masa sai gaskiya ya masa fasin baya yake maganar ta ba haka take ba ko kuma ba daidai take ba kalmar dubu ba wai ko da yake ta zo tana nufin ƙarfi ba tana zuwa da ma'anar bayan hadisai da dama ba sun zo ba cewa man sabbaha dubura salati salatan wa salati wa sabbara salatan wa salati wa hamida salatan wa salati wa sabbara salatan wa salati وقال تمام المئة لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير غفر له ما تقدم من ذنبه wannan hadisin da ittifaq da ittifaqin malamai dubur ana nufin waje ba ciki ba wannan tasbihin da ake yi ana yin shi ne cikin sallah a ƙarshen ko bayan an gama sallah kaga kalmar dubur a cikin wannan hadisin ba wanda zai fassara ta ba cikin sallah sai dai wajen sallah kawai da aka ɗaukar kalmar dubu inda ta je a ce a cikin nufi shi ba wanda yana buƙatar ƙarar hujja da za ta sami na wannan bayan wannan akwai wasu hadisai da suka nuna cewa akwai akwai du'a'ul don wasu na maganar du'a'ul mas'ala da du'a'ul ibada na san galibi wasu ila wasu faɗar lafizan suke yi amma ba su iya bambanta ne du'a'ul mas'ala ne du'a'ul ibada ya ce nufi da du'a'ul ibada da an zai gane abin da ake nufi da du'a a ibada lalle yi a kai su kuwa ta dawo matsala ka rayuwar su ta addini da ta duniya ko banda ta addini shi ne du'a a ibada a du'a a matsala du'a a ibada shi ne bauta bautar Allah shi ake nufi da du'a a ibada abin da duk bauta ne ka zai fara Allah ko ko sallan nan da kake yi du'a ibada ce kake yi du'a ko mas'ala kuma duk sanda zaka ce zaka yi da Allah ya maka wani abu shine du'a ko mas'ala an gane ko da Allah yake yi da rabbakum tadarruan wa khufiya innahu la yuhibbu al-mu'tadin ولا تفسدوا في الارض بعد اصلاحها وادعوه خوفا وطمعا ان رحمه الله قريب من المحسنين. هذا ما اول دي سنتي في دكه نوعيه بما الدعاء. sun ɗauki du'a'u ibada sun ɗauki du'a'u mas'ala wada'u rabbakum tadarru'an wa khufiya ku roki ubangijinku cikin kankan da kai kuma a hankali Allah ba ya san masu cikiji wajen roƙo wannan du'a'u wani ne du'a'u mas'ala tadarru'an wa khufiya kana roƙo ka kaskantar da kai sannan ka yi a hankali ba ka tsagaliya ba wannan kana roƙon ubangiji Allah shi inna la yuhibbu al-mu'tad ba ya san masu hagar dafiya su roƙi abin da bai kamata a roƙa ba mutum zai yi zalunci ya roƙi Allah ba shi nasara kaga wannan ibtida ne su du'a to bai kamata ba kuma ce wala tusidu bil ardi ba'da islahiha wa du'uhu khawfan wa tama'a wannan wata irin addu'a ce ya yi ibada ko ku bauta masa shi ne ma'anar wa du'uhu khawfan wa tama'a ku bauta masa kuna masu tsoro ta karɓa ko ba a karɓa ba wa tama'a kuna masu kaɗai a karɓa abin da kuke na ibada an gane a yi ta ɗauki biyu kuma akwai salajili du'a akwai talazumi tsakanin duka biyu kowane ɗaya ya ɗauki ɗaya duk inda ka ga du'a'in ibada to akwai du'a'in mas'ala duk inda ka ga du'a'in mas'ala akwai du'a'in ibada haka ne ko ba haka bane kana zai kawo Allah saboda ne saboda ka amfana da bautar da kake ko ba haka ba wannan ba shi ne mas'alar ba eh ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك اذا wanda kake bai sawa kana yi maka ne don ya amfane ka ko ya san kaɗe maka cuta wannan ba ita ce da yawa na tsala ɗin ba ba ka shigo cikin sallah da azumi da kake sallah azumi duk ba kana yi saboda don Allah ya saka maka kuma kai ka ta aika ta aika kake nan da yawa da ɗin ka san jibu da yawa mas'ala sannan da yawa mas'ala lokacin da za ka ɗaga hannu kana Allah ba ni kaza Allah ba ni kaza a cikin ne akwai zantar Allah domin akwai tsaganin cewa shi ne ya cancanci ya wannan abin wannan suke bauta duk wanda za ka kira ya ka roƙo shi abin da Allah ka ɗan yake yi ba ban da shi ba mai yin wannan abu to ka bauta da wannan abu a ce ka muka ce waɗanda za su kira shi yi ko wani ko na cikin kabari sun bauta maka ba an gane ko duk za su kira shi ce muku kaza muku kaza wannan sun bauta muku don haka duk du'a'ul mas'ala du'a'ul mas'ala تستلزم تستلزم دعاء العبادة ودعاء العبادة تتضمن دعاء المسألة حتى ابن القيم قلت حتى ابن تيمية قلت تكرر دكة من تنتبه تبدأ من المجنة ابن ابن القيم أكسين بدائع الفوائد ابن تيمية أكسين مجموع الحكاية في كل مساء سابية أول عن صعبة في كان فرعون جي ورد هيك الهيك هيك الهيك ثلاثة ما خمسة كده كده إذا كل المدعوات الكبار ko ne amfani da gaba النبي صلى الله عليه وسلم هنا في معاذ بن جبل إني أحبك فلا تدع أن تقول دبر كل صلاة اللهم إني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك من قال أنا جاء معاذ بن جبل سوى إلى خمسة da aka kakka bari bayan kowace sallah ka ce Allahumma inni ala zikrika wa ibaduka sai na kini ka bana agaji duka ambatanka wa zikrika da gode wa ni'imarka wa husni ibadatika da kisan bai ka gari wannan matsala ce kai matsala dubra dubra kana ko da haka ba haka na akwai hadisi cikin nasa'i hadisin Abu Bakr da dan ka muslim ibn Abu Bakr yake cewa mahaifina yana cewa Allahumma inni a'udhu bika min al-kufr wal faqr wa adab al-qabr mahaifina yana faɗa wannan ya ubangiji ina neman ka tsare ni daga kafirci da talauci da azabar kabari sai muslim ibnu abi bakra yake sai ni na na rika faɗar wannan duk da na gama sallah sai shi mahaifina abu bakra sahabi ne na ma'aiki sallallahu alaihi wasallam sai yace da ni ai bunayya ممن أخذت هذا؟ sai wannan ƙaramin ɗana wa ina ka samu wannan sai ya ce sai na ce da shi hanka a wajenka na samu sai shi ya ce inna rasulallah sallallahu alaihi wa sallama kana ya kulu hunna dubura kulli sala ma'aiki sallallahu alaihi wasallam yana faɗar waɗannan bayan kowace sallah hadisi ne sahihi yana cikin sunanin nasa'i yana cikin muslim imam ahmad haka nan sa'ad ibnu abi waqqas ya kasance yana koyar da ‘ya'yansa kalmomi wasu kalmomi kamar yadda malami na makarantar Allah yake koyar da ɗalibansa cewa ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama yana neman tsari da su kana ya ta'awwazu bi hinna jazira sala yana neman tsari da su a bayan sallah Allahumma inni a'udhu bika min al-jubn wa a'udhu bika min al-bukhl wa a'udhu bika min al-arzali wa umri wa a'udhu bika min fitnati ad-dunya wa adhab al-qabr yana neman bari da Allah daga waɗannan abubuwa wannan da ayi matsala ko da ayi matsala وهي مسألة تستلزم دعاء الإجابة أتى حديث الترمذي يا أبو أمامة الباهلي لما قال الله صلى الله عليه وسلم أتسير في أي الدعاء أسمع وتأدعى في الله وتفرعه وترقيقه كلمة الدعاء من مطلقة دعاء المسألة ودعاء الإجابة بل المتبادر هي دعاء المسألة كل كل قال الله يصير في جوف الليل الأخير ودبر الصلوات المكتوبة addu'ar da take tsakiyar dare ko kuma bayan salloli na farilla. Saraka ta hadisai, shi kansa ibn qayyim kamar yadda ibn hajar yake cewa da dama daga cikin waɗanda na yi hira da su daga cikin hanabila suna fahimtar kamar ibn qayyim ya hana ne gaba ɗaya amma ba haka magana ta take nufi ba ya hana ne a yi du'a'ul mas'ala qabla al-azkar ka fara yin azkar ba da ka gama sallah ba da kai tasbihi da kai kai kai ka fara roƙo ya Allah kaza kaza kaza din da nake ya Allah ka ba ni ya Allah kaza kaza ka fara yin tasbihi cikin nan shi kansa abin da yake nake a cikin a cikin zabin ma'asir abin da ya faɗa kenan saboda haka yake sai ya kasance addu'ar ka wa ka ta hafizu hadhihi al-ibada la aqidu as-salati mubasharatan ba shi ya da kafa baya idan ka saka zikiri ka sujuhi a kankanin addu'ar ka da sallar sai ya zama addu'ar ka yi ta ne bayan zikirin ba bayan sallar ba to kaga shi kanka ba a rufe kofar yayi ba yace in ka gama sallah kawai ka tashi kakka take kai addu'a dan haka a fahimci mas'alar wani ya bugo yana tambaya ka nace to insha Allah zan ƙara yin bayani don ba kowane lokaci aka yi maka tambaya ba kuma sai ka faɗi duk abin da ka sani a cikin mas'ala ɗin wani lokaci ka kan yi isara zuwa ga littafi wani lokaci ma kawai ka kan faɗi hukunci kan shiri ba lallai bane komai sai ka sai ka yi maka darasi ne zaman kanka wani yana cewa me ma'anar wannan hadisi inna dina yusrun ya rubuta shi da wani lafazi amma zan karanta shi yadda yake inna dina inna hadha dina yusr wa lam yusadda hadha dina ahadun illa ghalaba wannan addini mai sauki ne babu wani wanda zai nemi kokawa da wannan addini kafin addini ya fi karfinka ya yi rinjaye a kanka abinda hadisin yake nuna ya shi ne addinin Allah dan sauki ne duk abin da yake mai tsanani ne wahala to ba addini ba ne duk kuma abin da yake addini ne to ba wahala ba ne yana buƙatar sharri mai tsawo wani kuma yana cewa yin istighfari sama da sauƙari a yi mai ya halatta ya halatta istighfar yana daga cikin al'ibadat al-mutlaqa kana iya yin sama da dari in ka ga dama ya aka fara halitta alƙalami wasu suna cewa ruhin annabi sallallahu alaihi wa sallam shi ne farkon halitta an yi duniya da lahira domin shi akwai hadisi awwalu ma khalaqa Allahu al-qalam wanda malamai suke ta saba da wajen karanta kalmar awwali za a karanta ta ala annaha mubtada ko za a karanta ta ala annaha zar awwala za a ce ko awwali waɗanda suka karanta ta awwali ma kataba Allah al-qalam fa kana lahu uktub suna cewa shi ne farkon halitta huwa awwalul makhluqat shi ne farkon halitta ibnu taymiya yana ja da shi akan wannan shi abin da yake ganin za a karanta awwala wato a lokacin da farkon Allah yana halitta alƙalami sai yake da shi ya rubuta ma'ana ba shi ne farko ba amma farkon halitta sa take da shi ya rubuta saboda haka akwai sabani wajen karanta kalmar awwala ne ko awwalu ne sannan maganar an halitti duniya da lahira don wani duniya da lahira halitta ce ta ubangiji mulki ne na ubangiji shi yake da tasarrufi a kansu babu wani hadisi babu wata aya ko wani hadisi da ya zo ya tabbatar da cewa haka Allah ya halitti duniya da lahira don ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam babu inda aka Allah na cewa yayi idan muka karanta mai alburda yana cewa inna min judika dunya wa barrakaha wa min ulumika ilma allahi wal qalam cewa yana daga cikin kyautarka duniya da kekiyarsa yana nufin lahira duniya da lahira duk kyautarka ce هذا ولا يا ساقا فقال الله إن لنا للآخرة والأولى الله في دنيا والآخرة ما في وكثر ونبت الله أنا في سورة النجم فلله الآخرة والأولى دنيا والآخرة بما الله ba wani mai yake kusa ba wannan shi ne abin da alkur'ani ya yi shi da duk wani abin da za a faɗa ba haka ba to ya saba wa abin da alƙur'ani ya faɗa kuma babu wata sunna sahihiya da ta tabbatar da wannan sun wani aljani a wani yake yana yana iya mu'amala da da da aljanni har ya gaya maka cewa wani ne yayi maka kaza ko wani ne yayi maka kaza yayi kaza kuma a yarda da shi duk wanda ya faɗa maka haka dan damfara ne duk wanda yake maka shi harkar ka shi da aljanin yake yi kai tsaye shi ma suke gaya masa inda za a samu magani wannan dan damfara ne in ba a yi wasa ba ma aljanin yake zai kawo ba a sani ba fa'idar aljanu ba su taimaka maka a irin wannan sai ka yi musu abin da Allah ba ya sai ka bai sami to in ko dai ya zama makaryaci ne har ya yake yi kai ko ka inda gaske ne sai yi masa sun gaya masa irin waɗannan maganganu sai zama na bai sami su ne to sannan kuma su ce da shi wani ya yi kaza ya yi kaza a yarda da wannan wannan ba shari'ar Allah ba ce aljanu mukallafuna ne kamar yadda ɗan adam suke mukallafuna an tsora musu yin kaza da ku bar kaza kamar yadda aka tsora kowane ɗan adam yadda ka san wani ɗan adam kawai da zai fito ya nuna maka wani ya ce wani shi ya maka kaza da kawai a tsaye magana ka a yi hukunci ko da dalili to haka ko da aljanin ne ko da zai bayyana ya ce ai wani wani wani shi ya kiɗa maka kaza to yana buƙatar dalili da shaida kamar yadda ɗan adam in ya zo ya ga maka wannan labari yana buƙatar shaida da dalili babu wani wanda zai yi hukunci da wannan kuma ya zai yi hukunci bisa da'ar Allah bare ma ta'amuli da su ta wannan hanya tana nuna shi ne ta'amulin da su yana bai ta kame yana yin abin da Allah na ɗaukake sarki ya hana wani yake yaya wannan hadisin ta'arifu ta'arifu ne sabila an ta'abudu ne ta kaifa ta'abudu ne wa lam ta'arifu ne wannan ba hadisi bane magana ce ta wani musulmi ba san shi ba amma ba hadisi bane da ya tambaya sai a ga miki wani malami ne ko dan kake wani amma ba hadisi bane ba hadisi bane eh ba hadisi bane ba kudusi ba ba ba kudusi ba ya halatta mutum ya yi rigakafi ya halatta me yi ya haramta rigakafin ita kanta addu'a da kake ba rigakafi kake sallallahu alaihi wa sallam ala nabiyina muhammad wa alihi wa sahbihi